الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أعتبر goma ga watan rabi'a nisani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba a manta ba mun tsaya darasi na shida a wannan littafi mai albarka amdatul ahkam na babban malami abdulwahid abdulwahid ibn abdulgani al-maqdisi al-jama'i rahimahullahu ta'ala wanda aka yi shekara ta 541 ya koma ga Allah shekara ta 602 yana da shekara 59 idan ba manta ba muna cikin kitabu tahara inda za mu tashi babu cewa hadisi na 17 wata nuskar kuma 18 inda ma da yake babu cewa babu ne da zai magana akan azuwaci iya cewa ana ta cin suna cewa lagu alal fi'l alladhi huwa at-tasawuf cewa abinda wato ake sawa a goge wakili ba dole sai karam ba a luga sai ake ce cewa aswad shi da ke cewa wa alal audi min al-arashi wa ghayrihi alladhi yatawassaku bi kulli karan nan al-arash abinda yasa ake ta magana aswadin arab saboda shi ne yafi yawa a Madina kamar da zai yake a kasar Hausa aka arace an gane ko kamar da dingiya ce a kasar Hausa wannan dala ce ko ne ran ne na sai da rago mun lawo kai amma ni ba dala ba ce litafi ne eh ko dan ne ra da ai gurin ka za a zo dan gida ai na um kaga ai sai hada ne jima da mutane ya kawo abu a dunkule kuma abu layi ka kawo min shi kawai arzi haka shi za ne wanda wannan hankali da to littafi ne a cikin gongani in baka kamji ba aka tashi sai mu bude yawa to saboda haka wannan shi ne kamar darbejiya ce a a karkata wanda ya tsawo da dini gida wannan littafi ne ina mai metawa yawa to shi wallahi yalla bai an raba mu hankali ka to dai sai sai ce min al-arab wato kamar yadda ake ganin darbejiya a a a kasar Hausa aka aka haka arabi yake a Madina duk inda kaje kusan kowanne da zaka ga bidiyoyi a a burjin darbejiya ko ina to haka arabi kar ka dauka wai sai arab kadai ake a zuwa kidi an fahimta da kyau ko to wannan shine ma ne yake cewa amma istilahi ko dai da istimalu audin aw na'awihi fil asnan mutum ya zani wato idaki ko makamancin shi goje hakorin sa ya zahaba sufra saboda wannan yanayi na ya tafi wa yuzabul asnan wal lisan wal lisa amma ku sani azuwa shi ba iya hakori ake gojewa shine azuwa shi ba yace ana goje hakora da harshe da gom wannan dalili wannan duk wanda ya goje bakin ka da ya goje wayannan abubuwa uku ba to bai cikakken azwaji ba azwaji ya hada wayannan abubuwan da ne shi akori harbi musamman harbi za ka wani yana koyo sosai amma yana magana kana jin wani irin kodo saboda baya wanke harshensa to za mu ji cewa wannan ba wai jura bane ta kawo annabi alaihi salatu wassalam kabi'a ce ya wanke bakinsa tsaf to shine malai yake cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Abdurrahman ibn Saqif Allah ya kara masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi jira da amin Allah tabbata gare shi yace laula an ashqa ala ummati ba dan kan matsawa al'umma ta ba la amartuhum bisiwak da na umarce su da yin aswaki inda kulli sala yayin yin kowace sallah duk sallah sai ka goge bakin ka ba dan kar in matsa ba saboda kaga Allah ya ga mana laqad ja'akum rasulun min anfusikum aw qira'at ma min anfusikum azizun alayhi ma alaykum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw fa qul hasbi Allah la ilaha illa hu qul kenan aya ta farko take mallin kai hakika wani manzo ya zo muku daga cikin ku shine min anfusikum azizun alaihi ma alaikum duk abin da yake wahal da ku yana yi wa annabi nauyi annabi baya son ka shi sa yake fitowa sallar dare bayan ya fito rana ta ɗaya ta biyu ta uku aka cika sai ki dawowa rana ta hudu saboda yake idan na fito za a wajen ta muku kuma ba za ku iya ba kaga in aka ce sallar dare wajibi ce ka duba ka ga sallar farilla ya take to shi ne annabi yake fitowa yake saboda kar a wajen ta muku ya san ba za mu iya ba sallar dare yanzu wani za ka daga shekara sai shekara in azumi ya zo zai yi kawai daga nan ba zai kuma yi ba dama ba dole ba ce amma dai ita kamar da Sheikh Usman dan Bojo da shi Ibn Rajab suke faɗa Ibn Al-Qayyim tana da mutum kwarjini mutum yana sallah dare yana zama mai kwarjini yana samun wanda Allah yana dora ka akan makiya to sai kuwa za ga yanzu da tijai manya da suke rike wannan jaba'i da wuturi karshen dare sai ga jiya lafiya lau kai yanzu da kake matashi wanda ka fara rayuwa yanzu kai kamata a ce kana sallah dare farai kuwa to duk wanda ya rike wannan yana yi wallahi zaka ga duk karana karana boka ya duk ka fukar kun ke fayi da wujurinka har manyan ba kare kuwa karan dan kasuwa saboda kar ya dauka ya karana boka yi an fahimta ai na ce karana ne saboda ai kaga ba su kai na zamanin Fir'auna ba duk wani boka da ka gani a Najeriya karami na zamanin Fir'auna su ne manyan boka yi an fahimta da kyau fito wallahi ka rike wannan azkaru sabah wal masa da na kwanciya bacci da sallar dare sannan zuciyarka mai kyau ba ka kullata kowa da duk wani boka ka fi karfin sa zai zo ya gama abin sa ya gama kulumbotan sa yayi yau ya gabe shi na kara ba gobe ma ya kuma kullum kai kuma kana ta kara bacci kana mun jari ma to saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu kiyaye kaga yace azizun alaihi ma anikum bi harisun alaikum annabi mai kwaɗayi ne a gare ku fil mu'mini na raufur rahim mai kwaɗayi ne shi wani abu da za ku samu gara bata annabi ne muku kwaɗayi ka bil mu'mini na raufur rahim annabi alaihi salatu wassalam mai tausayi ne da jin kai ga mu'minai to wannan shi ya kamata mu kalla kaga shi ne yake ba dan wannan ba da duk sallah dan umarce mu da yin addu'a to mai hikima da dabara tunda annabi ya faɗi wannan sai ga lallai ya mai da hankali a gurin domin Allah madaukakin sarki zai so mutum ya kiyaye wannan to shi aswaki kamar da ibn al-mulakkin da sauran malamai su kawo wannan cewa hadisin kari da ibn hajar a cikin fatawul bari za ga ya kawo abubuwa masu yawa amma ɗaya daga cikin abin da ake so a yi an so malamai suna faɗin guraren da ake so mutum ya yi aswaki mustahabbi ne ko da ba ka yin aswaki ko da yaje amma a wannan guraren ana so a ga kayi na farko inda qira'atul Qur'an lokacin da mutum zai biya Al-Qur'ani domin lokacin da kake karatu Al-Qur'ani mala'iku ne ke zuwa su kewaye ka an bayyana da kyau ku su rika kawo bakin su kusa da naka domin kana faɗar kalmar Allah amma ka sani idan hakorinka ko bakin ka yayi girin wai girin ba za su ba za su matso ba tutar Najeriya gaba ɗaya ya hakorinka ba ka wanke kar ka ɗauka irin wannan ko da azumi da aka ce idan mutum mala'iku suna son warin bakin mai azumi ba warin bakin ake so ba wannan alma'ida kamar da ibn qayyim yake faɗa an ji ne lakin da sai dan ke small thing idan ka dawo wata awas ba ta abinci ba sai ka rika fitar da wani odu ba wari bane to shi mala'iku ke so ba warin baki ba shi za ga mai ajini ai ba ana shi brush ba sai dai zai haɗi ba ana shi haɗuwar shi ba sai dai zai ta an fahimta da kyau ko saboda ko da mutum ya ji wannan zakin a bakin da baya nuna azumin da ya kai yana nan kawai ba a so ka ta ko ɗacin abin azuwaki duk baya karya azumi saboda haka warin bakin mai azumi daban da warin baki na na kirari wanda shi ya barwa kansa saboda haka da bambanci to yayin da zaka je Qur'ani kana karatun tilawa malaiku suna kewaye ka suna jin wato wannan kamshin da bakin ka ke wutarwa tunda malaiku zaka yi baki malaiku to yana da kyau ka goga an fahimta da kyau ko yau wani lokacin za ga wani gajala ma ya ci almajirai suna kiran wani abu da gajala wanda za a ce gurguda shi a takuda da miyar kuka da da miyar tauki komai a hada sannan kuma ya je qur'ani to malaiku ba za su zo ma ba domin bakinka wato zai rika fitar da warin miyar kuka musamman kuka tana da karfi yayin da mutum ne to in ka ci kana magana ba tare da kawon da waki ba kaga malaiku ba za su zo gurin ka ba ballan da wanda ya ci tafarnuwa ko kuma wanda ya ja abin wani abu ko wuta ba ko abin da ya kama da wannan malaiku ba za su zo maka ba da yayin da zai ce qur'ani malamai sun ce mutahabi ne ya wanke bakinsa sannan kuma abu na biyu suka ce inda dukhulul bayt lokacin da zaka shiga gidanka kaga ɗabi'ar annabi yana wanke hannu ko yawwa to haka goge baki ma iyalinka yayin da zaka koma idan so ka goge bakin ka buka shiga gurin wane mutum dan Allah waye fa annabi tsafta babu wannan ɗabi'a da aka kawo gaba ɗaya har turawan da suke daidai ke da waye ba su kai shi tsafta ba ka duba ka je yadda yake yi kafin ya shiga gida sai ya ƙara goge baki kuma za mu zo mu ji nan gaba hatta aikin annabi nan ƙarfi asuwaki ne saboda ba shi muhimmanci saboda baki yana da alaka har wasu malamai suna cewa in ba ka kula da baki ba mata matar ka za ta iya kai ka tsara a raba ku aure domin kana cutar da ita to kaga akwai akwai matsala sosai da ya kamata a kiyaye sannan na uku inda tsirai al'asunar yayin da hakorin ka ya ya canja in kaga misali wanda ya ja sokaro da yanzu ko ya ja wata alewa mai zabibi da yawa yana gama ja sai ka ta bada alama to kamata ya yi wani ko wani abu wanda zai nuna ko me yake sannan na hudu kace inda iradatin nau lokacin da mutum yake so ya kwanta bacci to babu inda akori ya fi samun killa ba yayin da ka kwanta bacci ka ci wani abu wanda ya makale din nan ya biyo hakori killa ne ba kusa ba na kwanciya bacci ba za ka iya ci kai ta yawonka yau da gobe magana da waye ta sa abin ya fice amma a bacci samun guri zai kawai ya lubbe da zai haifar ma da cutar haƙori da suke cewa sannan na biyar inda ke tsaji min annau ya inda mutum ya tashi daga bacci kaga ai asuwaki kafin kwanciya bacci ya fi muhimmanci me yasa an an tashi za a yi bayan baka ci komai ba suka ce dadewar da kai bakin ka a rufe sai ba da wani odo yasa ake so in ka tashi shi ba ka wanke sannan sai na na bakwai suka ce innal akli yayin da mutum zai ci abinci da shi ma yana da kyau ya wanke bakinsa sannan sai na takwas suka ce ba da witri bayan mutum ya yi sallar witri to ana so ya yi aswal sannan na goma suka ce bi saha lokacin sahur bayan mutum ko da yayin kwanciya mutum yayin da ya gama sahur ɗinsa to ya kuma yi sannan sai suka ce na sha ɗaya inda tagayyurul fani lokacin da baki ya canje ne kawai da kaji kawai ba ka jin dadin sa mutum yana ta zubar da ya hutu yayi asuwaki ko yayi brush sai na ya biyu inda wudu'i yayin alwala lokacin da mutum zai yi alwala yana da kyau ya goge bakin sa domin na ga muku cewa duk wanda ya zo alwala ya sa hannu a ciki yana haka to asuwaki yake ba kurkurar baki yake ba shi asuwaki ana yin sa ne kafin a fara alwala a fara gogawa sai a cire a mayar sannan a yi alwala da an zo an zuba ruwa a baki kawai kada shi za a yi imrarul ma'i fil fami huwa al marzabat huwa tamakkul kada ruwa a baki shine al marzabat kadai ba wai wannan ba sannan kuma sai na ja uku inda kiyamin layi lokacin da mutum zai sallar dare lallai ana so ya yi asuwai an gane ko saboda haka masu ilimi ma abuta ilimi sun faɗi fa'idodi masu yawa sun faɗa da yawa sannan suka ce an so ya zama ganyen ko itacen arak na faɗi arak wato shi ne ya fi yawa a madina shi sa aka faɗi shi amma duk ganyen da ka tira kake jin zai ma in ka ta ko itacen da ka tira kake jin zai ma yayi sannan suka ce an so mutum ya rika yin addu'a shi da hannun hagu aka wasu suka ce yayi da hannun hagu saboda ni wancan dalilin na zuwa kuma ka ce a da dama ba dalilin da ya nuna cewa ga girman asuwakin da annabi yake amfani da shi sannan kuma ga da hannun da yake amfani da wannan idi da hali malamai suke kai saboda haka wanda ka sa zai ma daɗi wasu na ganin saboda abu ne na ƙasƙanci kaga da ci za ka fitar to sai amfani da ni da hannun hagu shine dalilin saboda da ci za ka fitar za ka kauda da shi kuma da hannun hagu ake kauda da shi shi ne dalilin su duk da sun biya wa masu wannan ra'ayi an bayyana da kyau ko to wannan shi ne sannan yana daga fa'idodi har yau fa'idodi ba istibari ba shi ne abu na farko shi asuwa shi yana janyo Allah ya jira kai kuma annabi ya ce mataharatul lil fami marzatul lil rabbi yana shi asuwa shi yana janyo wa bakin ka ita sannan kuma fa'ida da biyu yana janyo ba ya ga Allah domin kana yin abin da Allah yake so mala'iku za su rika mamaye ka ko da yake to sai Allah ya yarda da kai sannan abu na uku a fa'idodi da shindin lisa yana ƙara wa jariki ƙarfi za ka ji dentist likitocin haƙoƙi suna faɗa cewa shi wannan gom ɗin wato kamar yadda suke cewa gom kamar cin zaune za ka yana iya tattarewa yana iya kumbura yana iya kaza to wani lokacin za ka wani yana asuwa shi yana jini to in ya tattara da shi yayi kaza yayi kaza sai ya samu matsaloli duk da in kana asuwa ki musamman na itace yana ƙara maka ƙarfi yana ƙara maka ƙarfi sannan kuma yana tafiyar da ramin haƙoƙi ki asuwa yana kare kajiki da suke magana yana tsare haƙori daga shi insha Allah ta'ala duk da kaga abubuwan da ake amfani da shi na zamani ya ko wanda su suke janyo ba za ga mutum haƙorin da kalau kuma ba wai wankewa ne ba ba amma sai ga ya samu matsala ta ciwon haƙori ko kuma da yake kiran sa ramin haƙori ko abin da ya kama da wannan wani lokacin suka ce irin wannan pestin da ake amfani da shi wani yana cutar da haƙori musamman suke cewa kaga wannan powder da za ta sa ya kalkal sai kuma ta haifar mata ƙwarai kuwa ka taɓa jin wani dentist ya yi wannan bayanin cewa ba kowace ake amfani da ita ba to kaga asuwa kiwai da wannan illa babu su wayan san din sai kai da gaske ka sai mu da gaske akwai wanda ba na so bado wani kamfani ce na kama musu sunan kamfani amma akwai wanda na ji wani yana cewa babban likita ne yana cewa an kana ce amfani da shi yake sai an aiban ma da matsala a ko za ga mutum lafiya mamaki na taɓa tambayar da nake ne ina mamaki cewa za ga wani baya wanke hakori amma baya shi da matsalar hakori kwata kwata za ka ganci a yanzu za ga wani mahaukaci ne yake yawo a hanya shekarar da hamsin da biyar amma koran da rasuna nan kai kuma da ka fi kowa wankewa sau biyar an cire ma uku ko hudu ko ba ka bani yawa to shi ne muke tattauna irin wannan da shi to saboda haka yana janyo yana tsare haƙori daga iya zami sannan kuma abu na ƙarshe da za mu faɗa yana yana tafiyar da majina ya zabul balgam in ka karanta littafin malam wannan ne sunan da a ta'limul muta'allim ai za ka ga ya kawo a cikin littafin sai ne ta abinda azuwa ke ke shi ne yana narkar da majina wanda ta makale a cikin mutum to kana yi za ta je narkar da an bayyana da kyau ko to wannan shine abin da ya kamata mu kalla dangane da wannan sannan abin da ya shafi azuwa shi sun yi magana wasu sun ce bai dace kai azuwa shi a masallaci ba sai da ni saboda wani tattajiban da ne za ga ana yi ai wannan tsirin tana fitowa wasu suka ce a ko a ina za ka yi amma kar ka zubar da ne ta abin lallai shine kawai abin kiyayewa to wannan shine a dunkule abin da za mu ji dangane da abin da ya shafi wannan hadisi hadisi na gaba an huzaifa da bin yaman radiyallahu ta'ala anhu ba an karbo daga huzaifa dan yaman Allah madaukakin sarki ya kara musu yadda ana ce masa Abu Abdullahi huzaifa bin yaman da shi da mahaifinsa duk sahabbai ne ya je Hudayba shi da dan uwansa Sabuwan da mahaifinsa duk sun je yakin Uhud da mahaifin da Sabuwan da Hudayba shi Yaman din duk sun je yakin Uhud sannan a yakin Uhud ne ma aka kashe mahaifinsa a wuta kuskure sahabbai ne suka kashe shi ba san cewa musulmi bane ba san nasu bane ya zo ya shiga bultu ana kai duka an yi kansa a waje da yana abi abi yana gaya musu abba na ne abba na ne ba za kar wasu ta kake ji a wata kuskure a wajen da haka ai ka ga shahada ne domin kisa ne na kuskure saboda haka ma'aikun hudai mutum din liman su yana cikin manyan sahabbai da jagororin su kamar yadda muka faɗa sannan kuma shi ake kira da sahibu sirri rasulillah wanda annabi yake sirri kan kowa cikin yan fada annabi da matsayinsa to zai ba annabi yana sirri kai ma haka ya kamata ka kalli mutane ko wanda zaka ga abin da wanda ake so ka ga ya wace shi ne wanda ko kun bata ba zai faɗa ba shi ne bidara ko kun bata ba zai faɗi sirrin ka ba akwai wanda kuna kana ga ya wace sirrin da kuka bata sai ya sai ya rubuce sai ya ga ya wace cewa an yi kaza an yi kaza an yi kaza to shi ne sahibul sirr kaga ai shi sa ba wanda annabi ya gaya wa duk cikin manyan sahabbai ba wanda annabi ya gaya wa wannan munafikan sai hu zai ba kawai babu kaf wata rana sai na Umar ya zo ya same shi yace ina so ka gaya mun suwaye munafikan da Annabi ya gaya mun yace ne sai da Annabi kuma an gaya ma kaga irin da Anas dan Malik yace Annabi ya gaya mun kuma an gaya maka yace a ce yace to dan Allah da ni a ciki sai yace babu kai yace kuma daga kai ka tsara tambaya ta wani kaga ya fara cewa da ni yace babu sai yace wani fa in yayi shiru ai ya samu dike yawa an fahimta da kyau ko to saboda haka shine Hudayba ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yayi sai da Umar ya dora shi ya zama jagora a Madai ya zama jagora a wannan ya ta zama har aka kashe sai na Usman ba tude shi ba duk da sai na Umar yake tuba mutane amma bai tude Hudayba ba har zuwa zamanin sai na Usman cewa wata kai ruwa ta zo aka dora shi an fahimta da kyau ko an kashe Hudayfa ne ibn Yaman bayan Hudayfa ko kuma ce wato sayyidina Hudayfa ya rasu bayan kashe sayyidina Usman da kwana 40 ran 40 din wato sayyidina Usman ranar shi kuma ya rasu Allah ya kara miki yadda gaba daya wannan shi Hudayfa ta ibn Yaman dai ko sai قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل النبي عليه الصلاة والسلام يا كتب إذا يتاجد الزري ya shusu bawu yana wanke bakinsa kun ji yana tsaji da jira abin da yake bayin kenan amma ba ku sani asuwaki ana so idan zai fara ka cire bezar in ka tashi ka kuma tauna wata ba wai bezar za a bari ba ka cire bezar gaba daya in dai zai fara sannan a rufe shi saboda kawai wani abu ya hau ko kenkeso ko tsaka ko kaza ko kaza sai a rufe da an tashi kuma sai a kuma taunawa bayan an jika shi ko kuma idan mai laushi ne ya kuma tauna ya ji su bawo ji suwa yana wanke bakinsa da asuwar ya ji su ma'ana wa ayyab fil ajiba yana wankewa yuqalu shasahu ya ji su cewa ya wanke yana wankewa wa ma sahu ya mutu kaga ya dinda yana dindewa idan ga kalahu idan ya wanke to wannan shine shi ma abin da wannan hadisin yake nuna mana wannan mai hadisin ne yake nusar da mu muhabbatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lin nazafa irin yadda annabi yake son tsafta wannan hadisin yana koyar da mu haka da yadda baya son wari duk abu mai wari shi zai ce in ka kika farnuwa kar ka zo mana musallaci haka annabi yake in to haka in ka ci miya kuka ita ma tana yi ya kamata kwarai kuwa ya kamata ka wanke bakin ko abin da ya kama da wannan ba iya tafarnuwa ba za a yi kiyaki akan tafarnuwa duk wani abu mai wari idan ka ci kai hatta turare akwai turaren wasu da suke zawa za ka buga kai yawa ya kamata ka san turaren da zaka sa wai da ba wuce ce ce wa turaren gawa in kace wa turaren gawa fa cutar da kanka kake in idan idan kai za a zawa yayin da karo wanda ya bayyanci lahira turare mai kyau wanda yake sa a duniya shi yake ajiyewa yake in ya mutu a sama kyakkyawan turare mai tsadar da shi shi za a saba an kamu domin malaiku suna son ƙarfin tunani amma nan tunanin da ake cewa na gawa bai buga kai a ba daidai ba ne ba daidai ba ne turare mai daɗi shi sa za ka ga wata rana wani malamin mai yana cewa akwai turare akwai turaren miliyan ɗaya tun shekara wajen 2001 yana mana karatu yana cewa akwai turaren miliyan ɗaya muka rika mamaki yace kuma haka za ka ɗauko shi a hannu ka ɗauka wai a kaza a dora ma na kuma ga haka lokacin da naje Saudiya na gani in ka shiga daru tawi din nan wayan na abubuwan za ka ga turare dan kankani a jaka za ka rike Allah buriyar ka muna mamaki cewa har a lokacin nake cewa hawa malam yanzu sai mutum ya sai turaren mu da yake kai dan talaka ne kai kake ganin haka kuma gaskiya ne haka ne wanda kudin sa da yawa yanzu ya je dau turaren miliyan ɗaya zai bi kamar kai ne mai dubu goma ka cire dubu ɗaya shi ma haka din to kaga idan mutum yana da kyakkyawan niyya mai kyau wajen lokacin da zai siyo turaren ka sa turare a cikin sa a ji daɗi za ka samu lada eh haka idan ka sa aka tunsa ba wanda kai zai buga shi ma za ka zalunci mutane to ya kamata a sami kuma ko da mai arha ne ana iya samun mai daɗin ƙarfi an turi din nan in ka san wanda za a tura ma to sai ga ka fita lafiya lau amma baka sani ba sai a tura ma wanda sai ya ije mutane an bai da da jago yawa in ma takkara da juna biyu ba ta kore ka da gidan gaba daya sai ka daina shigo mata gida da wannan turaren akwai turarrukan da suke buga kai to kaga sai an kula da wannan annabi yana so sannan annabi yana kan yin azuwaki yayin da zai kiyamun laili kuma yana kaiwa matuƙa wajen yin sa an fahimta da kyau ko sannan kuma an so a yi shi dai yayin da kawai aka ji canji da zarar an samu canji hadisi na gaba an aisha radiyallahu anha an karbo daga rana aisha Allah ya kara mata yadda قالت تتي دخل عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق رضي الله عنهما عبد الرحمن كان ابو بكر الصديق الله يكرمه musu yadda ya shigo shi wannan عبد الرحمن da Abu Bakar Siddiq din dan uwan na Aisha ne yayin ta sai dai shi bai musulunta da wuri ba sai da aka zo fatahu Makka me yasa saboda wayansa a lokacin kaga yana da nasa ra'ayi sai da Abu Bakar bai matsanta masa ya musulunta ba ba wanda ya dame shi aka kyale shi sai da aka dau wannan lokacin ya musulunta kuma mahaifiyar sai da na Aisha duk ummul rumman ita ta haife su biyun nan amma Muhammad bin Abi Bakr Siddiq mahaifiyarsa daban an bai da kyau ko yawa amma wannan Abdurrahman din mahaifiyarsa din yayin da na Aisha ne Allah ya kara musu yadda to shi a wannan Abdurrahman ibn Auf din a bin Abi Bakr ne Siddiq ya shigo ɗakin da Aisha kuma ya rasu ne a shekara ta 58 bayan hijira shi Abdurrahman to ya shiga gurin da Aisha Allah ya kara musu ya kara musu yadda Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana zaune a lokacin yana kwanci yana jinyar rashin lafiyar barin duniya kun san gaba ɗaya ka iya cewa gaba ɗaya kwanakin da annabi ya yi ciwon da ya tsanani kwana biyar daga juma'a ciwon ya fara tsanani daga juma'a kamar ka ce bakwai ga watan rabi'in al-awwal ta bi ga watan rabi'in al-awwal annabi ya duniya ta bi ga watan rabi'in al-awwal zancen da yake da inganci kenan an fahimta da kyau ko to a daidai wannan lokacin zazzabin sa yayi karfi zazzabin sa yayi karfi kwarai da gaske to sai abdaina Abdurrahman Abdurrahman bin Abi Bakar sai ya kira take wa adam musnidatu ila sadri ina jingina da annaba kirjina na dora shi a kirjina na jingina shi wa ma abdurrahman siwaku sai abdurrahman da da abi bakar siddiq ya shigo da azuwa ki a hannun sa yana gogawa radubun danyi yastannu bihi yastannu kaga da daga asinnu ne al-istinan ana cewa goje hakori shine al-istinan yana goje hakorin sa فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره كان الذي يسراوا وانا أجواجين إذنسا يسر إذنسا زواغا أجواجين وشكتي بصره فأبده بصره زواغا إذنسا زواغا سينا عبد الرحمن بن أبي بكر in shi yake kallo din dai ai hadda azuwakin yake yawa saboda haka sai tsirawa Abdurrahman din da azuwakin da yake hannun sai kallo ya tsira masa ido na Aisha tace ba akaftu siwaka kaga abin da yake so ku iyalin da ta gane me kake so yau da gobe sai ta gane annabi yana son wannan addu'a ce ba ta da ya fada ba sai ta karba addu'a ce daga hannun yayinta tace ba qabintuhu kun ji tace sai na tire qabintuhu wannan bai zanda ya tauna sai ta tire ta gaba daya shine ba qabintuhu wa nafatu gaba ɗaya na zubar da shi wadan yaku sai na tsaftace a zuwa ce domin abin da suke cewa haka sai faqatintu shine sai na karya amma kafin tu shine ka cire bai zaka tauna wata ka cire bai zaka tauna wata ita ta tauna masa domin ga ga iya ita iyayen mu a da za ku ga abun mamaki ba ki yi karatu mai yawa ba amma za ku sun ɗauki abubuwa na karatu suna aiki ne a da iyayen mu a da mun mun taso a karancin shekarun mu mun ga wannan cewa butar mai gida ba a taba ba buta gurin zaman ka gurin zaman ka ba a zama a gurin iya na ta ne amma mu yanzu ba mu sani ba matan mu ne yanzu ko saboda boko ne classmate din da zai zo ta ba shi gurin ka ya zauna ina ga yawa amma su iyaye a da wannan kaga yanzu kuma karatun ai ya biyawa isa kwanaki ne sai ku ni karatu yanzu iya karatu zalla baya burge ni kwata kwata sai ka hada da tarbiyya da aiki kaga da azumi ne zo sai ga an canja wa gida nan da miya na ta ko sai a canja maka gaba ɗaya yanzu wancan sun yi ritaya ba ni taba amma yanzu zaka je ka tarar ta yi kawarta ta zo ta ɗauko abincinka a kwanan da ta bata ina gaya ma kuma suna ganin cewa ne yanzu su ne wayayyu wayancan cewa giratu beluwa ne aka ce wai iyayen mu giratu beluwa ne ko secondary ba sai ba amma ta ji ki mun miji rai kuwa to saboda aka kaɗe yadda na na ya ta kalli wannan tana kallo sai ta gane yana so ta ciro sai ta cire saman ta tauna wani gurin sabo sabon guri ta taura to me ya faru take ta tsaftace sun ma da ba'atu ila annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ta miƙa annabi alaihi salatu wassalam fattan nabi yana karɓa sai ya fara gogawa sallallahu alaihi wasallam ya fara goga shi a bakinsa فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا take da kanta take wacce ba ganin annabi alaihi salatu wasalam yayi wani goje baki goje baki ba wanda yake a hasanin min wanda yake wannan jawa duk asuwakin da annabi yake a gidan take wacce bai wanda yake na ranar jawa na ganawa da ubangiji la haula wala quwwata illa billah fa ma ada ai fa ma jawaza annabi bai ketare wannan yin azuwajin ba an fara ga yana gamawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi na gamawa rafa ya da wuya ga ya daga dan yatsan sa haka ya daga dan yatsa au isba'u ko dan yatsan sa ya da hu hannu ko dan yatsa ya karawi ko mun ce kalmar isba'u amma waye ya ka na na ya ko rawu rawi ne wanda yi ruwaya ba na na ya ka wanda yi ruwaya yace ya manta na na ya hannu take ko dan yatsa to kuma al'adar su mun sani cewa idan abu tana ke dawa babu an bauta da cancanta sai Allah dan ya sa suke dagawa ko lokacin da yazo ya rika Allahumma fathal lokacin da yayi hudu babban kwana ai dan ya sa haka yake Allahumma fathal Allah ka ce da saboda haka nan da nan kuwa sai annabi ya daga isba'ahu ko asba'ahu ko usbu'ahu mun faɗi cewa luka tana ce akan wannan kalmar duk yadda ka faɗa daidai ne Hamza musallata shi ko dai ta mata fataha ko zamma ko kasra haka ita ma babu din ita ma ko zamma ko kasra ko fataha haka eh saboda haka gaba ɗaya haka wato ainihin din ita ba duka wayannan luga tara suke cewa akan al-isbo ko isbo ko asbo ko ko ma ya faɗa bibi eh ko usbu'un kaga duka yi zamma ko isbi'in ko asba'a kaga duk guda tara kenan uku da uku aka ce faɗa duk wanda ka faɗa a duka daidai ne akan wannan kalmar yasa mutum ko larabci kuke yi ka faɗi wani abu ka tattar da abu ba zai ce kayi ba daidai ba domin duk ana faɗa an fahimta da kyau ko to saboda haka wannan shi ne sai annabi ya daga ran ya zanta sun makala sannan yake fil rafiqil a'la fil rafiqil a'la zuwa ga tawaga shine rafiq a'la madaukakiya Nana ya ce ai annabi ya ce ba wani annabi da zai zo mutuwa ba sai an bashi zaki. Cewa kana so ka zauna ko kuma a karkuran ka. To wai zaki aka ba annabi alaihi salatu wasalam a ruwa ma'ana ta farko cewa za ka zauna ko kuwa zai ce a na zaɓin tafi gurin malaiku wanda suke kusa da ubangiji. Shine ar-rafiqul a'la. Wasu kuma ka ce a yan aljannan nan da Allah ya faɗa a suratul nisa ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا سنة الرفيق الاعلى an fahimta da kyau ko saboda haka wayannan su ne annabawan nan da zai tafi cikin su ya zauna su ne arrafiqul ala shi ne ya rika faɗa wannan kalmar cewa na zabun ta cikin tawaga wacce take madaukakiya sai da ya faɗa ka da uku sai rafiqul ala sai rafiqul ala ثم تكبير ذيك الآلة ثم قضى sannan sai annabi ya cika sallallahu alaihi wasallam mun san cewa annabi ya bar duniya ran litinin ko sai a ji ga wata ya bar duniya a wannan ranar aka yi masa sallah ran talata aka binne shi ran yobi laraba da yasiri ko kowa ya san wanda muka karanta wannan da su bai sunansa a hakimatin mina tari sun san wannan a kwanakan baya cewa ga yadda ya faru kuma kwanan nan ma mun biya a kamun jinayi cewa dan gani da kunne mutum da dare an kawo wannan misali an bayyana da shi ko ya mutu ya annabi ya bar duniya ne lokacin yaushe hantsi ka iya cewa daga tara zuwa sha daya a wannan lokutan ne ko a zahar da kai ba lokacin annabi ya duniya sallallahu alaihi wasallam to sai yake wa kanat taqul na Aisha ta kasance tana cewa mata baina hakinati annabi ya bar duniya tsakanin hakina da shine wannan ramin na jikin makogoro ramin nan an fahimta da koko wannan ramin shine hakina wanda yake baina tarkuwa eh ya bar duniya saboda wato wazaki da shi da kuma haƙata ta yaya an gaya muku cewa wato wani musulmi da tuhu ala sadri kamar dauko annabi sai ta zaunar da shi yana zaune to sai kaga yana nufin ta shike na musa yana cikin ta fuskar sa na kallon gaba kansa yana nan kasar habata shine take cewa ya ba duniya yana tsakanin wato habata da kuma kurmin wuyana iya wannan ya isa ya bawa nana ya kima idan mutum yana da mutunci ya daga mata kafa kwarai kuwa banda wancan abin da ta faɗa ya wunce shine na karshe abin da ya sa a cikin cikin sa domin ita ta dadda da ni addu'a shi ta bai Allah ba zai taɓa barin wanda ya fito ya raza a hannun wanda baya so ba yawa ba ne mutum ai ko kai yanzu ba da ba annabi a ai yanzu babban mutum ba ta rake ko mai kuɗi wani ga wani wanda baya kauna ya shigo gurin da yake cin ya zai ci a wajen da shi ko ba haka ba domin yana jin tsoron kai ya je kowa ya bi gurin ya tuka ma wani abu misali to saboda haka kaga shi da ban ya bi Allah ba huwa al-mutar a garin a kasar nan fa wata shekara a yoyi wanda daga sako bakakkariya a watan Muharram suna duka suna Aisha a kasar Hausa wallahi shekarun baya suna dukan da suna ce mata wannan ayyuka yi Aisha suna duka to kaga wanda ya san isa ko da yake Allah yake mace ka yasa ba ka fada layi ba su zagin safai ba kai ta godewa Allah wanda suka fada kuma masu karancin ilimi a cikin ake zuwa kauyuka a bawa kilin da indomi kwarai kuwa kilin da indomi mun sha gaya wa waɗanda wato suke iya tallafa masu fita da'awa cewa in aka ce ba da'awa ba ba iya musulunci da maguza ake nufi ba a har sai sai tawa waɗanda suke musulmi zama kaje kauyuka ka gani kaje ka ga abun mamaki za ka gaba ɗaya wasu sun mutunta amma wallahi ba su san komai ba ba su san komai ba har yanzu wasu ba san ya ake wankan jaraba ba ba san ya ake wankan al'ada ba a kauyukan mu nan na fulani kusa kusa saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura kuma mu kiyaye kaga iman na na idan ka kuma fitowa يا مبق يا مبق لا تأتي قبر قبر محمد كو بل بيت بيتي والمكان مكاني in gidan na na gani ɗakin nana na Aisha ne Allah ya kara mata yadda inda annabi yake kwanci wata darajar a ɗakin na na Aisha ne wannan ba ai wata daraja ce ko yawa wa fi lafzin wa fi lafzin fara'aitu yanzuru ilayhi sai kace sai naga annabi yana kallon yana ta kallon Abdurrahman wa arabtu sai na san cewa annahu yuhibbu siwaka cewa yana son wannan addu'a kin ne fa shine magana da nayi kazu fa qultu sai nace akhuduhu laka sai kace da shi in karban ma ne kace wa annabi alayhi salatu wassalam fa ajara bi ra'sihi an'am sai annabi ya daga kansa yace wata in domin kaga ko mutum ba iya magana daga kai a iri ne akwai na eh akwai na a'a in ya kada shi haka ai kaga baya so to dai daga kan haka shi za a ba malik yayi insisti a kan ciniki bayanin ciniki da ishara an fahimta da ku ciniki da ishara cewa ta hanyar daga kai dan mutum ya zo yana ta nuna ba ana ta nuna wannan wannan yana daga ne su yi haka to ya yi ya ce yake domin ana iya magana da ta hanyar ishara hada lafzul bukhari wa muslimin nahwu saboda haka wannan lafazin Imam Bukhari ne shi ma Imam Muslim yana da ruwaya kwatan kwatin ta to kaga wannan kenan to kaga wannan yana nuna mana yana daga sunna yin addu'a shi da Abu Danyi hadisin ya nuna mana haka sannan kuma yana nuna mana cewa za ka iya yin addu'a shi da addu'a kin wani amma ka tabbatar da cewa bai da matsala amma yanzu yadda ake da matsaloli na hepatitis din nan kai ka dauka ka sa ai kamar wanda ya je public hospital din nan ne yanzu za ka ga abun mamaki ka je ka ga a public hospital za ka tarar da kamar da na faɗa a wajen sarki da hoji ka tarar da duwatsu sim wai da an yi sarkin hoji kuma wani ya tsugunna ya ɗau wani ya kuma sarki ne yanzu kaga cutar da ke faɗa mai saurin yaduwa da wuri ba sama da hepatitis ba sama da ita to kaga sai an yi kokari an kiyaye saboda haka mafi sauki ba ba ta kawace duk wanda yake kakura yawa sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana wanda yake muharrami yake shiga gidan muharramansa mutukar ba wata fitina da gidan ya gano ya hada ba yawa idan da gidan ya gani ya ga da wata fitina ya hana misali bai da tarbiyya ko wani abu da ya kama da wannan daidai ne ka hana shiga gidanka ba wanda zai ce ma kaza kaza eh amma idan da ya daka to zai ke shiga da ya daka sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana cewa mutum iyalinsa za ta iya tsinkina da shi a halin rashin lafiya ko kuma a halin lafiyar ma kanta sannan hadisin ya nuna mana cewa ba sai lokacin sallah ba ya nuna kowanne lokaci za a iya yin azwar dai dalili azramani ya shigo kuma mun ce daidai wannan lokaci annabi ya duniya lokacin walha da hanzi kaga ba lokacin sallah azhar bane ko la asar balan da aka ce sai lokacin sallah kuma akwai ba su wannan magana cewa kaga in ka kama wannan magana zai ga cewa yana halatta ne a yi ko da sannan kuma wannan hadisin ya nuna mana yadda annabi yake da karfin hali ku duba ku ga wai da lafiya domin sai da kai matsayin da musamman da garin juma'an nan kwana biyar din baya a wannan lokacin annabi alaihi salatu wassalam jikin sa ya nauyi kwarai da gaske ya yi nauyi to amma duk da haka kaga bai hana shi aikin alkhairi ba yaga azuwa shi yayi sannan kuma yayi addu'a a daidai wannan gabar ne akwai hadisan da suka zo cewa yayi addu'a abu na karshe shine hadisin ya nuna mana fadarin na Aisha Allah ya kara mata yarda hadisi na gaba na Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu an karbo daga Abi Musa al-Ash'ari Allah ya kara mata yarda shine Abdullahi bin Qais sunansa kenan Abdullahi bin Qais bin Sulaim ya shahara da alkunyarsa farai da gaske ya shahara alqahadani ne yana cikin al-Ash'ariyyu an gane wanda suka zo gurin Annabi alaihi salatu wasalam daga Yaman su ne wanda suka fara zuwa da suka sunnanta gaisuwar mutabaha mutanen al'ashariyun ba shi ne suka fara sunnanta ta saboda haka aka dora shi ya zama sunna to har suka gaisa annabi yake za a samu lada goma kowa an fahimta da kyau ko yawa annabi ya dora shi ya zama gwamna a yaman sannan kula fa rajin da suka zo duk a wannan lokacin sun bai shi ba su tube shi ba ya zauna a basra shi ga duk wanda kaji mutane ne da suka damu da karantarwa duk wanda kaje albasari kamar irin zakan albasari tuwaye gaba ɗaya ɗaliban su Abu Musa al-Ash'ari ne domin kaji a su karantar wasar da Hasan albasari ɗaliban su ne ka duba Hasan albasari yadda yake da kwanya da ilimi da yawa to ɗaliban dan makarantar su Abu Musa al-Ash'ari ne Hasan albasari ai babar da baiwa ce gurin Ummu Salama wanda rana cewa Ummu Salama ta jaye da shi ba Hasan albasari Allah ya ba shi tajiri kuma mutane masu ilimi da aiki da zan bazari ana faɗa cewa wani ya taɓa zuwa gurin su yace ya kamata kai wa'azi a rika yanka bayi bayi sun yawa a ƙarƙashin mutane sai yake to sai ta damun sa yake wata rana sai da aka ɗau lokaci ko wata rana ga yawo mumbari yayi ranar da yayi wannan wa'azin akan akan wato yanka bayi sai da aka yanka bayi sun gudu shi ne wanda yake damu damun da yazo yake ka ga ni galiba tun muke cewa ayi ba kai ba yace ga shi yanzu daga yinka abin da ya faru yadda aka yi dai yake ni dabi'a ta ba na faɗa abu ji na yi yace ba ni da iko da zan yanta bayi shi da ba zan zo ga ya mutane shi ba sai da na samu bayi ne yan da sannan na zo na faɗa masu aiki da cikawa kenan shi da Allah ya sa wa abubuwan sa albarka saboda haka wannan shi ne Abu Musa al-Ashari kamar da muka fara yana cikin manyan sahabbai kwarai da gaske jagorori kuma sannan kuma na mutum ne wanda yake tsari Allah ya bashi ma cikin alkurani ne Allah ramma ne gangaren ka fi gwani Allah ya baki murya kuma bayan karatu kuma akwai murya domin wata rana annabi alaihi salatu wassalam ya ji shi yana tilawa ya tsaya ya saurari da ya zo yake cewa laqad utita mijmaran min mazamiri ali daud Allah ya baka zaƙin murya dan kaga annabi daud in ya zo yana tasbihi ai din tsayewa saboda zaƙin murya sa akwai kai ta ciki kewaye shi ciki sun tsaye to shine yake to Allah ya baka dadin murya yace ya rasulullah kana jina yake kwarai kuwa yace da na san kana jina la habbatu laka tahdira da na ƙara rera ba shi ya maikin Allah shine malai suka ce idan kai aiki bayan kai an yabe ka ba dan mutane kai ba bayan kai aka yabe ka ka ji dadi ba sunan sariya ba matsalar shine zan to tun a farko dama da wannan niyyar dalili ko shine saboda wannan abu mun da alshari yace da na ga kana shi da al'abartu laka tabira to suka ce wannan kaga bai zama riya ba sabai da yawa sun yi ruwa da gari da kuma tabi'ai da yawa an gane ko yawa to shine ake cewa malai kuma sun yi sabani akan shekarar da ya rasu wasu ya rasu ne a shekara ta arba'in da hudu bayan hijira a kufa lokacin da yake jagora a nan a can kuba din to wajen faɗi wannan shine lokacin mutuwarsa to shi da Abu Musa Lashari kale yace a kai sun Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa yastaku bi siwaki na je gurin Annabi alaihi salatu wasallam yana addu'a shi da wani addu'a rabbi sanyi kale sai yace wa darabu siwaki ala lisani gefen addu'a shi yana kan harkensa kan jiki kenan kaga ya jira wa huwa yaqulu o o annabi yana cewa oh wato abin nufi saboda yake zira shi ciki ka annahu ya tahawwa kana jin wannan sauti a wata ruwayar a a wannan karar kana ji wasiwa ku fi fi aswakin na bakin ka ka annahu ya tahawwa kai ka ji harawa annabi ji abin nufi ka ga yana wanke halki sosai ya wanke ciki sosai to wannan shine abin da malamai suke kawowa dangane da wannan wato hadisi kaga shi ma hadisin yayi mana istibadi akan me yin azuwaki da danyen sanda dan hakorin sai zamu dauki kanka ciwo kanka ciwo sannan ya nuna mana cewa mutum zai kai matuka wajen yin azuwaki domin shi zai ta kai ne ka tsaftace bakin ka sosai da sosai sannan kuma ka wanke halshen ka a tsaye kage da su dan su suke faɗa an za a wanke baki cewa sai a tsaye haka ko to su kurin malamin fiye kawai za ka yi yabinan wajen malamin haka kawai ka guguje bakinka amma su yan dentist yanzu shawar da suke bayarwa shi ne ka goga sama da ƙasa don ka kai wada da jinka rauni to shi kuma an ce haka za a wanko shi a tsaye ba a kwance ba saboda wannan wani abubuwa ne a kansa in kai wasa sai ka tattaso wani bayani da shi kamar bargo to shi za ka ce so ka sharo shi ake sharo shi ake an gane ko sannan kamar da hadisin ya nuna kaga asuwaki bai ke banta da iya hakori kawai ba ko ba hakora ga bakin ka gaba daya ai ai ba ku taba ji an ce fara hakori ya dena asuwaki ba ko ya dena brush ko dan ci ba za ga ya fara hakori gaba daya sai ana cewa a wanke harshe da gefen dare in ba ga bakin mutum zai tawari ko ya zama yana cikin kumburi domin cututtuka sun gaba kullum zai rika kumbura abin mai lauji ma ba zai iya cikin zalim halin ba don baya wani kaga wannan kuma hadisin ya ƙara fito mana da wani abu cewa an zuwa ki ashe baya cikin abin da za a ji kunya amma mun faɗi cewa baya cikin al'ada da ke kuma karɓe kana sai ga mutane a shi ta ga hatta yayin da za a yi alwalam masu hikima ko wanda tije da na sani shi a leda yake sa raga in ya zo alwala zai ciro shi ya wanke zai goge in ya goge sai ya mayar da ba ba irin alwalan mu bace ya rage minti awa ɗaya ma za ka ga tinya alwala idan yayi wannan yana da sanyin jiki kafin wannan awa ɗaya duk sanyin jikin sa yayi asuwakin sa ya mayar ya wanke ya koye sannan sai alwalan sa hankali sannan ya tashi ta masallaci jin ran da dattijan ne yake alwala sai ya tsaya ana kallon sa haka yake alwalan sa a hankali yan mazan jiya je sai yayi asuwakin a hankali za ka gari yayi wanke shi sai sauko le da safara sai mai da shi ciki wane mutum in ya mayar sai kuma yi alwalarsa in ya zo yin alwalar kuma za ka je ji ta ya kurkura bakin sa ba da ya sa hannu a ciya kuma yiwa domin yayi aswakin sa a wani to wannan shine abin da ake bukata yin sa kuma a gaban mutane ka ba ya wani nuna abin kunya amma kaka yi abin da zaka cutar da su an gane ko isa imam al-bukhari sai da yi babi ba kan cewa wato halaccin yin addu'a ke a gaban mutane amma a kiyaye dan ka cutar da su wannan shine a dukkule babu da zamu shiga kamar lokacin ya shiga babu al-masih al-khuffai babu da zai magana akan shafa akan hutu ina ga lokaci yayi za mu tsaya ana abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yabe mana muna roƙon Allah da sunayen da kyawawa da tsofin da madaukaka Allah ya biya wa kowa bukatunsa na alkhairi Oke, to na bayyanta. To kun ga wannan yayi magiya da wannan littafin da wannan takaddar mu shine mai littafin cewa abin da ya rubuta yayi bayan yayi sallama yayi addu'a gaba ɗin cewa na ba da wannan waɗannan littattafan na fi sabilillahi domin a raba ɗan uwana musulmi masu neman ilimi da nufin Allah ya sa ya zama sadaka jariya ga mahaifana waɗanda suka rasu da fatan Allah ya karbi ayyukanmu amin ina roƙon dan Allah duk wanda yake da littafin to kada ya karba yayi hakuri a ba wanda ba su da Allah ya sa mu dace dan Allah ina so a raba shi da zarar wanda ta aiko da shi ya kawo domin amfanin musulmi in sha Allah za a yaka wani ka ji zakon bawan Allah yawa to muna roƙo Allah ya saka masa da alkhairi wannan to kun ga ba kuɗi bane ko da tabai ne na yi ba da shi yawa a muna roƙo Allah madaukakin sarki ya biya eh to ga wasu ba su rike ina ga za a fara yanzu wannan kwanin wannan dalar da aka kama sai ai budewa za ka yi ai wasan to bude bude bude shi yanzu magana yawa an ce akwai wasu eh hakan yi wani kwanta zai lafi yawa to muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsokan da madauka ka iya su da tsar gamu gidan gaskiya Allah ya san su da gafara malaman mu ma Allah ya san su da gafara ba sire kuma Allah ta kara musu lafiya da tsawon bana muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa da tsokan da madauka ka kasar mu Allah ka dawo da lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari muna roƙo Allah da sunayen sa jawawa waɗanda suke neman aiki da jari da sana'a Allah ka taimake su muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu muna roƙo Allah da sunayen da kyawawa da tsohon da madaukaka waɗanda suka aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga da mu اللهم آمنا في أرضنا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبعك واتبع أزواجك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin bari ina littafin ne to bari ban ma zauna ha ba zama zan ba salamu alaikum eh a da Allah kamar da aka abin nan Thank you. Thank you.